وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatun da muke a cikin littafin bulugul marami min adillatil ahkami littafi wallafar a shekul hafizul allama ibn hajarin al'askalaniyu rahimahullah wadda muka saba karantawa mako-mako a wannan masallaci masallacin da ke cikin asibitin koyarwa a nan garin azare tsohon asibitin fmc karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na 24 ga watan aljuma ula shekarar hijira ya kama alif da 446 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya walillahi alhamdu shigowa ta masallacin naga sabuwar shimfiɗa ta ta carpet a masallacin an kyankyaro shi sosai gaskiya ya faranta mini rai kuma na san ba ni kadai ba dukkan wanda yake da gudunmawa ko mutum ɗaya ne ko taron jama'a ne ko ƙungiya ce to Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba su ladan da yake bayarwa masu raye masallaci Allah ta'ala ya ƙara buɗa musu ya ƙara yassare musu abin da ya musu wahala a to gashi mun makara saboda ba ni kaɗai nake ba kun ga nayi babban kamu na jefa ko mata kamo katon kifi da haka muna tafi da abokina aminina mutumin kirki alhaji mansur isa yalwa kuma esquire prof barakallahu fi to duk da ya ce ba zai ce komai ba kamar ya nemi miyar jejeniya akan haka amma ko na yarda a waje yanzu da na shigo ban yarda ba ba laifi ba ne don dattijo ya yi magana biyu can dattijo ma ya yi magana biyu ko ɗari to kamar na amince masa ba zai ce komai ba amma dai karatun zai sa ya ce e insha Allah ta'ala za mu tsabure shi a cikin karatun zai ji cewa lalle ya kamata ya ce wani abu eh muna fatan haka daiwa yana da wasu ayyuka ne shi yasa ya zaɓi ya zauna a waje akwai dai sanyi amma dai ban matsa masa ba saboda ina lallaba shi ni ma yamin abin da nake so idan ba manta ba muna karatu ne a cikin babin da malam ya kulla shi don yi mana bayanin a yadda ake yakar ɗan ta'adda da kuma hukuncin wadda ya ridda. Ɗan ta'adda kamar yadda muka karanta a farkon babin ya haɗa da duk wani wadda zai kawo maka farmaki ko a gidanka ko a wajen sana'arka ko a gonarka ko a kan hanyarka. ko ya ka dukiyarka farmaki ko ya ka iyalanka farmaki sawa'un da makami ne ko kuma da tsiri tsiri neman wato sanin sirrinka kamar yadda hadisin da makaranta a ƙarshe idan ba kumanta ba wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci a ba wannan ba hadisin abu hurairar da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da a ce mutum zai leƙa maka gidanka ba da izininka ba kuma sai ka harbe shi da tsakuwa ka tumɓuke masa ido to baka da laifi idan sa ya tafi a banza mun karanta hadisin albarra ibn azib a mun karanta kafin nan hadisin imran ibn husayn wadda ya ibn umayya da wani mutum suka yi fada sai shi mutumin ya ce jiya ala ibn umayya da ya ji zafin cizon shi kuma ya ja hannunsa da ƙarfi sai zuban masa da haƙoran gaba da shari'a ta zo gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu ɗayanku ya rika cizo irin yadda wato namijin raƙumi ke cizo ya ce to kama hanya ka yi tafiyarka ba abin da za a biya ka na diya to ire-iren waɗannan masu haurawa mutane da ta'addanci kamar da muka karanta a babin to idan mutum ya ɗauki mataki wadda kuma ba wani matakin da zai iya kubuta ya kubutar da kansa ko dukiyarsa ko iyalinsa sai wannan domin za a yi la'akari da wannan a yanzu duk abin da ya haɗa ka da wani ka zuban mashi jini to ƙarshe za a yi ƙara to sai an je wajen ƙara ne fa a tantance shin abin da kayin da haƙƙi kai ko babu haƙƙi to wajen binciken da haƙƙi ko babu haƙƙi a nan ne za a gano ka wuce gona da iri ko kuma ka yi gwargwadon larurar da ta sade ka ne a nan za a tantance in ma zai zama asara ta haushi ko ba ta haushi ba ijtihadin mai muku hukunci shi zai sa a tantance to hadisi na ƙarshe da muka tsaya akan sanar mu'azu dan jabal ne radiyallahu ta'ala anhu dangane da mai ridda mutumin da ya musulunta sannan kuma ta hawwada sai ya koma ya zama bayahude wadda mu'azu dan jabal a radiyallahu ta'ala anhu yace da Abu Musa ba zan zauna ba ba zan sauka ma daga kan abin hawa na ba sai naga an zartar mashi da hukuncin Allah da manzansa sai an masa hukuncin Allah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka umarni aka kashe shi mun karanta wannan hadisi abin da yake ƙara ƙarfafa wannan hukunci shine hadisin da yake gaban sa na Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man baddala dinahu faqatuluhu rawahu bukhari wannan hadisin ƙarishi ne na karatun wancan satin daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man baddala dinahu faƙatulu duk wadda ya canza addininsa to ku yaƙe shi na addininsa da ake nufi ana nufin addinin musulunci ba duk wadda ya bar kafirci ya yi musulunci ba domin addini a wajen Allah shine musulunci ta haka man baddala dinahu nan dinuhu ya udu ilal islam wanda ya canza addininsa ya bar musulunci ya tafi wani abu wadda ba musuluncin ba e shi musuluncin shine addini sauran kuma babu addini a cikinsu don haka ko mamaye ya kama ko nasaranci ya kama ko yahudanci ya kama ko majusanci ya kama ko mamaye ya kama alkufru millatin wahida kafirci gaba ɗaya bai ɗaya suke a matsayin kafir duka kafirci ne don haka duk wanda ya bar musulunci to koma me ya shiga sunansa mai ridda hukuncinsa shine a kashe shi bukhari ya rawaito wannan hadisin wancan satin karatunmu da ya gabata mun yi magana akan damar tuba ko rashin damar tuba hadisi na gaba wa anhu radiyallahu ta'ala anhuma anna a'ma kanat lahu ummu waladin تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا أن دمها هدر رواه أبو داود ورواته ثقاته وانا حديثي عن ساموشي دقاء دمانا يتي وعنه ay amman taqaddama wane ne wanda ya gabata cikin marawaita hadisi sahabbai Abdullahi dan Abbas to daga shi radiyallahu ta'ala anhuma yaddar Allah tabbata gare su da shi da babansa anna a'ma kanat lahu um walad akwai wani bawan Allah makaho cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ban ci karo da sunansa ba kanat lahu um walad ya kasance yana da wata baiwa daga cikin bayi baiwa daga cikin bayi um walad ita ce wacce mai ita ya yi saɗaka da ita kuma har ta samu ciki ta samu ciki ko dai ta haife shi ko ta yi ɓarinsa bayan ya zama mutum to wannan duk ana ce mata umwalat mun karanta da ku lokacin sajina umar radiyallahu ta'ala anhu ya yi hukunci na siyasa shari'iyya akan umwalat cewa dukkan wadda ya samu haifuwa da baiwarsa to ta cancanci yanci a bayan mutuwarsa don haka ba zai iya kyautar da ita ba ba zai iya sayar da ita ba ba zai iya canza mata sheka na mallaka ba domin tana jiran idan ya mutu ta samu ta samu yanci da zaran kuma ta samu ya, mutu to ita ta yantu automatically domin ba zai yiwu ya mutu ya bar ɗa kuma ta zama baiwa ta ɗansa ba ɗansa ya gaje ta a matsayin baiwa ba to wannan ita ce ummu walad ma'ana dai yana da baiwa shi wannan mutumi da ake magana a kansa yana da wata baiwa duk da cewa ta kai matsayin ummu walad a gidansa ta haifu masa amma sai dai ta kasance tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tana zagin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wata ƙa'u fihi kuma tana kutsawa cikin mutuncinsa cikin mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaga kenan ita ba musulma bace ita ba musulma bace ba don haka sai ta yi amfani da wannan damar sai take soke reninta akan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi saboda bata san martabarsa ba fayanhaha sai wannan ubangidan nata makaho sai yana hana ta ki kiyaye ki kiyaye ni ki fita harkata falatan tahi amma ta ki hanwa ya hana ta ta ki hanwa ya hana ta ki hanwa ya tsayar mata hujja ya tsayar mata uzuri falamma kana zata lailatin wata ran da daddare akhadha almiwala ta ishe shi kenan la'alla ta sake tafka wata katobarar ranar kan sai yanke mata hukunci sai ya dauki mi'wal al-mi'wal kamar mu yanzu anan a ce diga diga kawo kaga ba sai an karasa hadisi ko ku a karasa dai domin kai an barka wani abu daban zaka faɗa yayi eh sai ya dauki diga da daddare tana kwance tana bace manzon Allah ta zaga sallallahu alaihi wasallam kuma ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma ka tausaye me za a mata yau in sai ya aka ɗauka ma ai ta cancanta annabi ba ta zaga sallallahu alaihi wasallam ko ba ko tuna wannan fa annabi ta zaga kuma ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma ya zai mata ya ta kallanta ita tv ce ya dauki diga faj'alahu fi batniha sai ya sa tsinin digan nan akan cikinta tana bacci mm akan cikin da tana bacci ya sa digar nan wattaka'a alaiha sai ya kishin gida akan kotar kawai sai ya jiggu ka san wani kuma ba sauki jikinsa ba irin mu bane yanzu da yanzu iri na watakila sai dai dan huda eh amma wani furuf zai farka mala kawai da dama mai dama gashi nan shi kadai ba da kadai ke tashi da kadai ke yake zama haka kawai da ya dora mata tsinin digar kawai sai shiru akan kotar proof sai ya huda ta har baya fakatalaha ai ba ma sai an faɗi wannan ba ko fakatalaha sai ya kashe ta kwalala kayya kayya kayya kayya ga abin da ya faru aka ɗebi kwalala fa balaga zalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai wannan labari ya kai ga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare cewa wani makaho fa jiya ga abin da ya yi ya kashe baiwarsa mai ta yi a'a sai dai a kira shi a tabbe shi aka kira shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gurfanar da shi kai haka ne ka kashe baiwarka ya ce kwarai cikin dare Allah jika mala albanin zaria aka ce aka rama kallahu haka ne da gaske ne kayi sallar juma'a tara da rabi ya ce ba gaskiya ba ne ƙarfe tara ne da ƙarfin jikinsa bawan allah nan ya ce ƙwarai ni na kashe ta da daddare mai ta maka ya ce kaji kaji kaji kaji history na da ita kuma na mata tokaciya na ja mata kunne nayi nayi nayi nayi amma ta ki ta bari daga ƙarshe na ga abin da ya kamata na yi kira faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ala ta iya cewa kuma sai waishi mutane ya musu jawabi ishadu ku zamo shaidu ya ku bayin Allah mun ji abin da ya faru mun ji bayanin dalilin mutuwar wance baiwa an nadamaha hadarun kowa ya shaida jininta ya tafi a banza rawahu abu daud warwatuhu thiqatu marawaita hadisin malam yace amintattu ne wannan shine hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jumhurun malamai sun tafi akan cewa duk wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dole a kashe shi ko ya tuba wasu suka ce in ya tuba sai a bashi saboda dalilan tuba wasu suka ce a'a in ya tuba za a karɓi tubarsa amma za a kashe shi ah to an karɓi tuba kuma an kashe eh ma'anar an karɓi tubar shine za a wanke shi a mallin kafa ne a sallace shi a kai makabartar musulmi a binne shine an karɓi tubar amma kisa ba fashi wasu kuma suka ce abin nan jaki fa za a masa ko ya tuba to da zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunshi manya-manyan zagi guda uku kowanne guda ɗaya kafirci ne zagin annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi zagin Allah ne luzuman duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zagi Allah kamar da duk wanda ya mada yayi wa Allah da'a wanda ya saba masa ya sabi Allah aka wanda ya zage shi ya zage Allah sannan kuma kai tsaye mutabaqatan ya zage annabi alaihi salatu wassalam dama shi din ya zaga sannan na uku tadammunan ya zage addini ya zage musulunci ba za ka taɓa rasa raba mai zagin annabi alaihi salatu wassalam da waɗannan laifuka guda uku ba don haka akwai haƙƙin Allah a kansa in ya tuba ma to ka iya cewa Allah shine mai karɓan tuba in ya karɓi tubarsa iya haƙƙinsa ne akwai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kansa idan annabi alaihi salatu wasallam yana raye yace ya yafe masa kar a kashe shi a bar shi to wannan kuma amma idan baya raye irin wannan lokacin wa zai lashi takobi wa zai ciwa annabi alaihi salatu wasallam albasa da bakinsa yace ya yafe to kaga shi sa su ce ganin tubar barta da wata ma'ana tuba tana da alaka ne da iya hakkin Allah yanzu ga hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ga hakkin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmai in kai ka yafe naka ni na yafe nawa in wancan ya yafe nasa wancan ya yafe nasa ka ya tara hakkoki a kansa da yawa ya jawo kansa rikicin da bai san ranar fita daga cikinsa ba to shi sa babbar matsala ce sahabbai ba sa ɗaukanta da sauƙi na taɓa ba ku labari wata rana kamar da shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya kawo a muƙaddimar littafinsa a tsarimul maslul ala shatimin rasul ya ba da labarin ƙisar wani mutumi da ya je wata rigima ta hada shi da wani ba yahude ne suka je shari'a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi hukunci alaihi salatu wasallam sai ya ji hukuncin bai masa ba ba haka yake so a yi ba sai ya tafi wajen sai jina abubakar ya labarta masa abin da ya faru da kuma hukuncin da annabi alaihi salatu wassalam ya yi musu amma shi yanzu abin bai masa ba ya zo a yi gyara shi abubakar ya duba ya duba wannan al'amarin tsakani da Allah jajina abubakar sai ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci kuma ka zo ka ce abubakar ya sake roba hukuncin? Ai hukuncin abubakar ba zai saba wa hukuncin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba, tashi ka bani wuri. Ya tashi sai yake tunanin tuwa akwai wani mai ilimin. Ai ba da an zama ɗaya ba, da haka sai ya tafi wajen sai jina Umar, kaga ya kama tasha. da ya je ya samu sai jana umar ya masa bayani kuma don a gane ya masa filla-filla da abin da ya faru da hukuncin annabi alaihi salatu wasalam da matsayar abubakar du ya masa bayani umar yana jinsa ya kammala ya ce to shi ne ka zo a sake ya ce eh ya ce to ina zuwa ya tashi ya je ya sako takobinsa a cikin mayafi ya dawo ya same shi ya ce da shi mai kace sai sace maimaitawa don a gane yana kammala maimaitawa sai jina umar zai ya sauke kansa ƙasa nan take bai kai karasa wajen kowa ba sai ya sauke kansa ƙasa ya ce wannan shi ne hukuncin wadda ya ƙi hukuncin Allah da mazasa da aka annabi alaihi salatu wasalam ba abin wasa ba ne ba in kun dubiye da alkur'ani mai girma ya an karar da mu ya nusar da mu a kansa ta fuskoki da dama daidai da daga murya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun daga murya akan muryarsa daga murya akan muryarsa yana jawo rushewan aiki kuma gashi mure wa junanmu wala ta jaharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd kuga junanmu muna yi fa amma shi da yake ba farar hula bane sai ya zama in ma zai yiwu ka dagawa abokinka murya in ma zai yiwu ka dagawa wani aminin ka murya to fa dagawa annabi sallallahu alaihi wasallama haramun ne haramiya da take kaiwa aiki ya rushe masu kwalla masa kira ta waje Allah ta'ala ya ce basu da hankali basu da hankali ba san wasu kira ba inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu annabi alayhi salatu wassalam Allah ya aiko shi dan a martaba shi a girmama shi a bashi matsayin sa saboda Allah madaukakin sarki ya daukake shi ya kuma daukaka masa ambato sannan dukkan waɗanda suke cutar da shi ta kowace fiska Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka to cikin bin sa da girmama shi da yi masa da'a da biyayya shine hakikanin abin da imani da shi ke hukuntarwa idan ba ku manta ba karatunmu na kitabu tauhid a bakin a bakin ra'abawa da masallacin malam kabiru Allah ji kansa da rahama mun dauki satika muna magana akan waɗannan daki daki hakokin annabi alaihi salatu wassalam akan al'ummarsa don haka yana da darajar da babu abun kushewa tattare da shi kuma duk mai kushe shi a sararre ne kuma ya cancanci ukuba tun daga nan duniya gabanin gobe kiyama sannan hakki ne yake da shi akan duk wani wanda ya imani da shi ya ba shi kariya gurgurdan yadda zai iya ya kare shi gurgurdan yadda zai iya sahabbai suna son rayukansu suka kare jininsa suka kare masa mutuncinsa aka ɗauki rayukansu a ƙoƙarin kare rayuwarsa suka yi asarar dukiyoyinsu suka rabu da dukiyoyinsu a ƙoƙarin kare masa martabarsa da addininsa da mutuncinsa da tasa dukiyar da kuma tasa lafiyar da rayuwar to wannan kuma dukkan wanda ya imani da shi dole ya kudura haka a cikin a cikin zuciyarsa wannan hadisi da shi ma da ya rufe wannan babi za mu shiga babi na gaba littafi ne masu kutum wannan babin ya rufe ya rufe kitabul jinayat eh za mu shiga kitabul hududi kenan littafin da zai yi bayani akan babubbuka su kuma babubbuka da suka yi bayani akan hukunce-hukuncen haddi abinda haddi yake nufi shine alman uhani ko kuma ka ce muntahar shai ƙarshen abu da wasu ma'anoni daban da malamai suka ba shi kamar alhajizu malaman luga alhajizu bai na shai'aini abinda yake ratsa abinda yake raba tsakanin abubuwa guda biyu to amma dai abinda yake da alaƙa da ma'anarmu da za mu karatu a kanta shi ne ma'anar shi ta almanu hani hani malaman fikihu a sun masa ma'ana da cewa uqubatun badaniyatun muqaddaratun ala ma'asin ma'luma abinda ake nufi da haddoji ko haddi haddoji na nufin uqubat waɗansu azabobi ne waɗansu azabobi ne wato hukunci na horarwa badaniya wadda suka shafi gangar jiki wai an ce badaniya saboda kada uqubat maliya su shiga azabobi da suke komawa dukiya kamar tara ba za ta shiga cikin ma'anar haddi ba babu wani haddi da aka ce a hukuncinsa tara ba wani haddi da ba wani laifi da aka ce haddinsa shine tara in ka ji tara to yana babun ta'aziri ne ba yana babun haddi ba an gane ko tara tana babin ta'aziri ne shi kuma babin ta'aziri babi ne mai faɗi kofa buɗe take babin ijtihadi ne shi mai yin hukunci shi zai ijtihadin irin hukuncin da ya dace da wannan laifi ya aukar da hukuncin akai da aka ce muqaddara ana nufin azaba ce wacce ta shafi gangar jiki kuma wacce aka yi mata gwargwado mukaddara an mata gwargwado in bulala ne bulala kaza eh ala ma'asin ma'aluma kuma nan ma akan waɗansu laifuka sanannu ba kowane laifi ke da haddi ba ka iya cewa mafi yawan laifuka ba haddi gare su ba eh masu haddin su ne kaɗan don haka laifuka ne sanannu waɗanda aka musu wato aka musu hukunci da, da haddi to waɗannan laifukan su ne za mu karanta ɗaya bayan ɗaya babi bayan babi mu ji su laifukan da aka aka shar'anta a musu haddi da kuma irin haddin da ke cikin wannan da ke tattare da wannan laifi malam yace babu haddi zani babin da yazo don yin bayani dangane da haddin mazinaci wato ukubar mazinaci ukubar mazinaci azabar mazinaci tana gidan duniya eh azani an ce mazinaci ana nufin wanda yayi zina wanda yayi zina wanda yayi zina mutum ne ita kuma zinan mecece zina suka ce ita ce saduwa da mace wacce bata halatta ba da yawa suka ce ta farjinta saduwa da mace wacce bata halatta ba ta farjinta kaɗan ne suka ce haddubura amma da yawa suka ce saduwa ta farji shi ake cewa zina saduwa da mace ta dubura to yana kuma wata aziri saduwa da mace wacce bata halatta ba kaga wacce ta halatta kamar matar mutum ta aure ko da kuwa auren shubuha ne ba za a ce mazina ba ko kuma baiwa da ya mallaka za ma su ne hanyoyin halattuwan farjin mace ga ɗa namiji ko dai aure ko kuma mallaka wacce bata halatta ba ya haɗa maharramarsa da duk wata wacce bai aura ba ko da ku tsakaninsu akwai aure idan ya sadu da ita ta farji to wannan ana ce masa zina yayi zina ko da ita bata balaga ba shi za a kira yayi zina ita kuma suna ce masa sade ko to wanda ya yi zina hukuncinsa a mahangar musulunci wannan babin zai yi magana a kai amma abinda ba zina ba abinda ba saduwa ta farji ba kai kamar ya rungume ta ko ya sumbace ta ko kuma abinda suke ce oral sex ta baki wannan duk ba za a bashi hukuncin zina ba in kun diba kamar da zamu zo mu karanta kuma wasu wata wasu munasabat sun sa mun ambata a baya ko a karatu ko a bayani lokacin da ma'iz ya je kai kansa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya aikata alfasha a tsarkake shi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi da shi ko dai runguma kai ko dai sumbata kai yana nema masa manduha wato mafita amma dai shi ya dage akan lalle shi ga hakikanin abin da ya faru kuma abin da ya faru a shi ake cewa zina wanda yake da haddi kaga kenan inda a ce inda a ce rungumar yayi ko sumbatar yayi to da hukuncin ba zai zama haddi ba ko da dai za a yi masa ta'azirin amma ba zai zama ba zai zama haddi ba don haka ma'amalar da bata kai ga saduwa ba to ba za a kira ta zina ba ko da kwa itan ma dai tana daga cikin me tana daga cikin laifi za a yi masa hukuba amma ta ta'aziri bisa hadi mai masa hukunci karkashin wannan babi malam ya kawo hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu suka taho da wannan hadisi suke ba da labarin anna rajulan min al-arabi ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum daga cikin mutanen badiya mutanen ƙauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah an shuduka billahi Allah ƙazaita li bi kitabillahi an shuduka billahi illa ƙazaita li bi kitabillahi haka ya kamata eh amma a nuskar gabana sai aka rubuta Allah eh an shuduka billahi illa ƙazaita li bi kitabillahi faqala al-akhar wa huwa afqahu minhu na'am faqdi bainana bi kitabillah wa adalli faqala qul قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فابتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم waɗannan sahabbai guda biyu da Abu Huraira da Zaid bin Khalid radiyallahu ta'ala anhuma sun kawo hadisi daga annabi alaihi salatu wassalam cewa wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan mutumin musulmi ne ko ya ma'aikin Allah an shuduka billahi ina gama ka da Allah asalin annashdu suka ce shine daga murya to amma laraba sun saba amfani da shi akan magiya an shuduka billahi kuma ya fi shahara suna cewa an shuduka laha e duk ɗaya ne wajen ma'ana ina haɗa ka da Allah illa qadaita li bi kitabillahi ina haɗa ka da Allah in baka mun hukunci da littafin Allah ba ko ko ina haɗa ka da Allah kar kai komai sai kamun hukunci da littafin Allah kenan dai ina haɗa ka da Allah kai mini hukunci da littafin Allah ya ma'aikin Allah faƙal al'akaru sai ɗayan na suka zo jayayyar ɗayan abokin tafiyar wa huwa afkahu minhu ya fi wannan ɗin wayewa eh shine huwa afqahu minhu ya fi shi wayewa shi baba gidaje ne kamar wancan ba dan haka ya fi shi fahimtar addini ya fi shi gane addini ya fi shi gane rayuwa ya fi shi sanin matakan magana na'am ɗayan sai ce haka ne ya ma'aikin Allah faqdi bainana bi kitabillah kai mana hukunci tsakaninmu da littafin Allah suka ce daga cikin alamar wannan ɗin ya fi wancan wayewa wannan na biyu ya fi na farkon wayewa shi ne kun ga na farkon cewa ya ce mai cewa ya ce an shudu kallaha illa ƙazaita li kitabillah shi ya ɗaga murya yana cewa ina haɗa ka da Allah ka ba komai sai kamun hukunci da littafin Allah ba haka ake magana da babba ba sannan daga cikin alamar bambancin fahimta da wayewa tsakaninsu shi wancan sai ya ce illa qadaita li bi kitabillah sai ce li ni shi za a yi wa hukunci shi kuma ce bainana ya ma'aikin Allah kai mana hukunci ni da wannan da littafin Allah shi wancan kai tsaye ya nuna kamar son kai shi za a yi wa hukuncin shi kuma wannan ya nuna ya fi nuna wato wato adalci a yi mana hukunci wato ibararsa ta fi nuna alamar yadda da duk hukuncin da ya hau kansa da ya ce kai mana hukunci tsakaninmu kaga idan abokin tafiya ta ne ya cinye ni a hukunci na yadda idan ni na cinye shi a hukunci haka kowa ya fito amma shi ko wancan da ya ce sai kamo hukunci da littafin Allah alamu suna nuna alamar zai iya runto idan ba shi ne ya ci hukunci ba to wannan yana daga abin da malamai suka tsinkaya wadda ya sa rawi ya ce wa huwa afqahu minhu shi na biyun ya fi na farkon wayewar addini kai mana hukunci tsakaninmu da littafin Allah wa azalli yace kuma ya ma'aikin Allah ka ban izini na maka bayani to nan ma bambanci shi wancan gatsau yazo gatsau yazo kawai yace a bar komai a masa wannan kuma yace fa azalli ya ma'aikin Allah ka bani izini na maka bayanin abin da ya faru alama ce ta yafi wancan a fahimta faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ƙul sai ce to faɗi ƙararka alama ta nuna cewa bayanin da wannan zai yi zai fi fito da duk abin da ake bukata sama da wancan a hargitse haka yanzu kai wannan ya zama mai ƙara yi bayani na ƙorafinku ƙala sai ya ce shi wannan mutum na biyun kenan ba innabu ni kana asifan ala hada ya ce ɗana ne ya kasance asifan asifan ai ajiran ya kasance ɗan ƙwadago ya kasance hadimi ala haza ai inda haza a wajen wannan a wata riwaya innabni haza a wata riwaya yace dana wannan kamar yazo da shi wajen kenan innabni haza dana wannan kana asifan ya kasance hadim mai dawainiya mai kawo kawo ala haza ai inda haza a wajen wannan a gidansa a wata riwaya alamra'ati haza ɗana hadimi ne, ɗan ƙwadago ne a wajen matar wannan. E, irin masu ɗauka matansu ma'aikatan nan. E, tana da ɗan nasab ɗinta da ɗan a caɓanta, tana da almajirinta wani sun ɓulele. E, tana da mai mata wanki da guga wai mutum ya hada kayan mata sauya ba wani wai yana mata wanki da guga ni yanzu wani kato a tamfar matata in ba shi da siket ɗinta wai mai wanki da guga ni na rasa wannan basira ina dai ake samu ta me ya zafi to wani yana nan shi mai wanki da guga ne daga ko ina yana shiga har ban ɗakin ce tattaro kaya wanda ba za su wanku bai ture su gefe ya dauki irin nasa to hadimi kenan shine asif an dauke shi aiki kuma a biya shi a haka kuma wai biyansa za ka yi wasu akwai fikihu to kusan haka aka yi ya ɗauko shi aiki a gidansa don haka kawai yana nan a gidansa hadimi ne mai ɗawainiya mai hidimomi kawai sai rigima ta haɗa su fazana bi mura'atihi sai zina da matar a'a to da mai kuke tsammani ba sai dai Allah ya kiyaye ba ka dauki kato kuma wani fa in ya ajiye katan a gidansa ba fa zama yake ba ba zama yake ba shi da lokacin matar amma hankalinsa ta a kwance wai ai da wani a gidan to gashi tun tsohon zamani ma lokacin ba chat kabin da ya faru fazana bi mur'atihi yaro kan ashe babban karamu ne sai zina da matar sai rigima ta kaure wa inni ukhbirtu inji mutum na biyu kenan mai bayanin kara yace to ni kuma an shaida mini an an sanar da ni hukunci anna alabni arrajmu cewa hukuncin da yake kan ɗana za a jefe shi ne haka aka gaya min hukuncin ɗana jefewa faftadaitu minhu bi mi'ati shatin ga walida yace sai na fanshi ɗannawa da tunkiya ɗari da kuma baiwa wato shi mai yin hukuncin a can hukuncin gidadanci na ƙauye a can aka yi wannan shari'ar sai aka yi musu hukunci aka ce to shi kenan tun da yanzu ya tabbata ya yi zina ɗanka hukuncinsa jefewa amma in ji mai hukuncin fa amma kuma in baka so a jefe shi to za ka biyo mai mata tun tumaki da awaki za ka ba shi guda ɗari kuma za ka ba shi baiwa shi ne madadin jinin ɗanka da za a jefe in kaya haka shi kenan an warware ba kare bin damo shi ne hukuncin da aka yi na ƙauye an gane ko? wani na ba ta labarin fa su an yi rigimar har an yi shara'a a can an yi hukunci kuma har ya ɗauka ya bayar ya ba da dabbobi ɗari ya kuma ba da baiwa ya fanshi ne ɗansa ita kuma waccan mata da aka yi zina da ita ba labarin hukuncinta a ƙauye shikin to sai bai daddara ba ya ce fasa'altu ahalal ilmi sai na tambayi malamai ka ɗagi murmushi ka ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce an tambayi malamai suwaye malaman sahabbai e kenan ana iya tambayan wani maliku yana gari imana sai ya tambayi na kusa da shi malamai cikin sahabbai waɗanda suka san shari'a fa akhbaru ni sai suka sanashe ni suka bar labarin anna alabni jaldu mi'atin wa tagribu amin suka ce a'a abin da yayi wajaba akan ɗana bulala ɗari ne da korar shekara guda bulala ɗari ne da korar shekara guda wa anna alamra'ati hada arrajmu aka ce mun shi kuma matar wannan abin da ke wajibi akan ta jefewa jefe ta za'a yace haka malamai suka mun bayani ya ma'aikin Allah shine nazo wajenka a duba wannan abin a sake shi yadda ya kamata kaga an yi appeal a wurin da ya kamata ko ba irin wancan na labarin da muka yi ba yawwa wannan wani ba gidaje ne hukuncin kuma ba a daddare da hukuncin ba aka ɗago hukuncin aka yi apil aka ɗaukaka ƙara zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi don a takaita maka zance ka ce da ya ji na wannan ya saurari wancan kai haka aka yi eh duk abin da ya gaya maka haka aka yi ba musu domin inda wani abu ya canza da an faɗa a hadisi ba abin da ya canza yadda ya gaya maka haka ne aka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa shine wa Allah la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah yace wallahi zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah alwalidatu walghanamu raddun alaika da baiwa da ka bayar da dabbobi ɗari da ka bayar raddun alaika za a mayar ma kayanka mu a musulunci babu wannan hukuncin za a mayar maka kayanka wa alabnika jaldu mi'atin wa tazribu amin abin da ke wajibi akan ɗanka shine bulala ɗari kuma za mu kore shi shekara guda waqbi ya unais sai ce kai kuma unaisu wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ana ce da shi unaisu ibn dhahak as-sulami aka yazo a wata riwaya rajulun min aslam unais ibn dhahak al-aslami afwan al-aslami annabi sallama yace unaisu kai kuma waghdu kai kuma tafi ayyan taliq ka tafi ilamra'ati hadha ka tafi kauye wajen matar wannan tafi kauye wajen matar wannan fa in i'tarafat farjumha ay fas'alha ka tambaye ta fa in i'tarafat idan ta amsa cewa an yi haka ta yi zina bisa zaɓinta ta amsa farjumha ka jefe ta ka zo ka bani labari sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana bukhari da muslim mala yace lafazin na muslim ne jama'a an fahimta haka annabi alaihi salatu wassalam yayi wannan shari'ar ya tura kuma ya tabbata a wata riwaya waine su ya je ya samu wannan mata ya kuma tambaye ta haka aka yi ta tabbatar cewa haka aka yi ta yi itirafi ya kuma zartas da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ta ya jefe ta haka aka yi hukunci jama'a an gane to lokaci ya riga da ya kure don haka wasu abubuwa da suka shafi wannan hadisi ba za su yi a wannan majalisin ba sai Allah maɗaukakin sarki ya kan majalisi na gaba abinda na faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu cikin ladansa abinda na yi kuskure ubangiji Allah ta'ala ya mini gafara wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in insha Allah ta'ala idan an kira sallah muna roƙon alfarma ba don halin mu ba shi profeso ko gaisawa yayi da mu insha Allah ta'ala sai sai kuma mu yi mu yi sallah wala Allah kuma ba zai rasa abin da zai faɗa ba ko abin da ya shafi musamman ma hadisin farko da muka karanta wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik